wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci a daidai wannan rana kuma a daidai wannan lokaci yau laraba muna 27 ga watan uku musulunci wata rabiul awwal hijira da shekara 1443 daidai da uku ga watan 11 miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa domin ci gaba da wannan darasi kamar da muka saba inda za mu tashi a yau insha Allah shine muna shafi na 66 muna cikin sifatu salati ala dawi ma warada an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine al-fasl al-thani fasali na takwas mun fara karatu cikin sa har mun juye shafi muna shafi na 66 daidai gabar na wa billahi tawfiq a nan za mu tashi insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na 27 kenan a shi wannan littafin insha Allah ma da yake cewa na ƙulu wa billahi tafiq za mu muka ce ko muna neman dace zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kudu rajul min baiti mutum zai fita daga gidansa mutadahiran iya mai tsarki mutadahiran ma'ana iya mai tsarkuwa ya tsarkake kansa daga abin da ya shafi alhadathul asgar da wal hadathul akbar abin da ya shafi karamin kari da babban kari malamai suna ta bayani alhadathul asgar shine abin da ya shafi fitsari bawali kenan bayan gida ga'idi da abin da ya shafi rihi hutu da kuma abin da ya shafi a ainihin fatar wazi da madi da wadi duka suna cikin alhadisul asgar wanda sababinsu ba a yi wanka dukkan abin da ya faru wanda in shari'a ba ta dora ma wanka kan shi ba na ci masa hadisul asgar an gane shi kuma hadisul akbar shi ne kamar janaba da abin da ya shafi tarawa da iyali da abin da ya shafi jinin haira ga mata yankewarsa da abin da ya shafi jinin haihuwa ga mata in yi ɗauke wani shi kira da alhadasul akbar to dukkan ɗayan biyu idan da su wata tare da mutum ibadar sallah ba za ta yi ba sai ya tsarkake kansa na eh ba a ɗauka ba ne shi yasa eh ba za mu maimaita domin ba a ɗauka ba ne yawa zai fito daga gidan shiya mai tsarki na hadasul asgar da akbar abin da ya shafi karamin kari da babban kari duk ya tsabtace kansa ya tsabtace kansa wan najasa kuma zai tsabtace kansa daga najasa ita kuma najasa ita ma ta dau bangarori guda akwai najasa a gangar jiki akwai najasa a tufafi akwai kuma najasa a gunda za a yi ibada idan musulunci ya ce izalatu najasa to ya kunshi abubuwa guda uku najasa imma a gangar jikinka najasa imma a tufafinka najasa imma kuma a gunda za ka yi sallah ne albuqa to duka wannan wajibi ne ga masallaci ya kauda su bi sakinati wa wiqa kuma mutum ya fito daga gidansa iya mai nutsuwa iya kuma iya mai tafiya a hankali bisaki bisakinatin wa wiqari ya taho cikin nutsuwa da kuma taka tsantsan ba da amagaza wanda a makon da ya gabata mun ɗage bayani a gaba wa'ansu suna gaggawa za su samu raka'a liman ya fara sallah to sai ta yi masu ba sa sallah sun kaɗai kuma ba sa tsara tare da liman don yadda ƙa'idar addini ta ce duk wanda zai yi sallah ko duk yadda ya samu liman to ya yi kabbaran harama iya tsaye sannan kuma sai ya samu liman a yanayin da liman yake wanda shi ne ƙa'idar amma wani a yau da duku-duku zai shigo masallaci kaga ba da umarni ka tsaya kai kabbaran harama a tsaye sannan ka samu liman a matsayin da yake kaga mutum ya sauke wannan wajibin kansa kuma ita sallah idan ka wasa kai sakaci da wajibi guda daya to kana neman ka rubu sallah gaba da yake saboda ka duk gaggawarka a matsayinka na mai kwaɗayin samun jami'i to ya kamata ka san ko me kake a cikin addini karka yi nama ya da mu ɗanyi ka zo kana farna ka samu raka a ɗabi uku nan kuma a ƙa'ida wani raka na baka same ta domin ka kulla ta a yadda ake so ka kulla ta akwai hadisi ya inganta cewa wanda daga cikin sahabbai ya zo ya sa manzon Allah iya rukuni to sai ma'aikin Allah ya kawo shigo wasa da sauri cikin masallaci ya shigo da sauri amma ya sa manzon Allah cikin rukuni yayi kabara ya same shi a rukuni da aka kammala sai ma'aikin Allah ke tambaya wane ne wannan ne wannan abu ya zo da gaggawa masallaci ya sahabin ce ha ana zai rasulullah sai manzon Allah ke ya zadaka Allah hirsan wala ta'ala Allah ya ƙara ma kwaɗayin samun jini ya maka ƙara wani ya taho da gaggawa da ya shiga masallacin ba da duk duk ya shigo ba kuma sai da ya kabbara a tsaye sannan kuma ya samu matsala a cikin rukuni amma ya ce masa zada kalla hirsan wala taku Allah ya ƙara ma kwaɗayin son samun jini amma kar ƙara yin wani to amma a yanzu wani gumma za ka ji har gyaran murya a kiwa ne ba iya cin kofar masallaci ya yi rukuɗi liman kare ɗago har kwaman ake ba shi duk muna jin ku a yi abin da ake mutum ya to da sauri ehem ehem kada adam da wayo jikin shi wai dole liman ɗin masu yan masa najeriya ya mai cuwa-cuwa wai sanarwa ake buga nan ina zuwa kurka yau wani ma ya buga sawun shi to idan kana so ka samu jabi ful ka zo masallaci da wuri ba an yi sa ladan ya kira sallah akwai interval aƙalla minti goma ko ƙasa da haka in dai har kana son ka samu masallaci ka samu sabon gaba to ka tawo masallaci da wurin duk salloli ga suna a rubutu su ko wata sallah ga lokacin kuna ga lokacin in dai har kuɗai naka na gaskiya ne ka tabbatar kana da lokacin sallah sai ka zo gafar lan sabon gaba gafar lan ka da iqama kana cikin masallaci duk in ka kiyaye lokaci zaka samu wanda imamu malik wallahi ta'ala ya masa rahama yake cewa man fatattu qira'atul fatiha faqad fata bi khairil kaseer duk wanda liman ya kammala fatiha baya bayan sa aka ce amin baya to alkhairi mai yawa ya kubuce masa alkhairi mai yawa inji imam malik ya kubuce masa sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya masa rahama wata ruwaya an ce ya taɓa yin shekara 24 ba taɓa yin iqama ba cikin masallaci a kowace sallah iqama ba taɓa yin bayan masallaci domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban rubuta domin ita sallah game da mai imani wajibi ne mai lokaci wajiban mu'akkata wajibi ne wanda yake tattalin lokaci saboda ka wajibi ne mu kula da wannan ka taho masallaci da nutsuwa da takatsantsan kasu da lisana wanda kuma a zuciyarka sallah ka ne ba ta kai ka baro gidanka ka baro shagonka ka baro gonanka ka baro ina ne ka yi alalakato cikin nutsuwa da waye ka taho da ni da sallah kuma tahowa da wannan nutsuwa akwai ma'aikin Allah addu'ar da ya koyar ko fikirin da ya koyar Allahumma jalti kalbi nura wa fi lisani nura wa fi sami nura wa fi basri nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura an imami nura khalfi nura maza Allah ta duwar da ya taho daga gidansa ko shagon zai taho masallaci ya dinga fara Allah ka sanya haske zuciyata Allah ka sanya haske a jina Allah ka sanya haske a idaniya Allah ka sanya haske a zuciya Allah ka sanya haske dama da ni hagu da ni gaba na baya Allah ka sanya haske sama da ni ƙasa ne kaza la ko do ka ga ka to a guje ta yara ka samu damar karanta wannan zikir ba zai karatu ba kuma aikin Allah ya ce idan ka zo masallaci ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allah ta hali yamma wa rahmat kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka bude mu kofar rahama ka sanan ka shigo da kafara duk wannan adabu ne da kullu masjid wanda ya taho da kullu zai samu da makaranta ba zai samu da makaranta ba saboda ka wannan shine abin da musulunci ce fasi da lisara ka taho masallaci da niyyar za ka yi sallah hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi alaihi salatu wassalam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amarna idza sami'na al-iqama manzon Allah ya ba mu doka idan mun ji ladan ya iqama Allah musra har mai gaggawa har mai gaggawa idza sami'tum al-iqamata manzon Allah ya ce idan kun ji ana ta da iqama cikin masallaci famshu wannan fi'il amr ku taho cikin ku taho zuwa ga masallaci وعليكم عليكم هم اسم فعل امر ismu fi'il am alai bisakina ina gurin ku jima zama ku taho masallaci da nisa ina masu gudu mu ga mazan Allah yana bayani idan za ka taho masallaci ka ji ana ikawa kar ka yi gaggawa ku ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah nasra idza sami'tum al-iqamata famshu ila as-salah idan kun ji iqama ku taho zuwa ga musallani wa alaikum bis-sakinati wal iqama ina koron ku zanto masu nutsuwa masu takatsantsan masu nutsuwa masu kuma takatsantsan ita masu ɗan wala tusiri masu allah ya ƙara maimaita kada ku yi gaggawa aƙalla idan ka yi gaggawa nan akwai abubuwa da yawa za ka wuce su na farko zikirin da aka ce ka karanta daga guntawar ka zuwa masallaci za ka samu da makaranta abu na biyu zikirin da ake karanta yayin shiga masallaci za ka samu ka shigo da kafar dama wannan ma ba damuwar ka kusa ko babbar ma illar ka zo ka yi kafara karabatin kana wajen masallaci ka yi ko a duke duke haka duk wannan illoli ne a sallar ka sai ka musu saboda ka rashin gaggawa zai saka cimma wannan abubuwa ka taho cikin nutsuwa da kuma takakan kada ka yi gaggawa akhrajahu al-bukhari jimalan fi kitabil azan babu la ya sa'a ila salati wali ati bi sakina wal ba muslim kuma kitabul masajid babu istihbabi itiyani salati wa qari wa sakina imam muslim da imam bukhari sun kula da shi li'annaka muqbilun ala allah azza wajal abin da yasa aka ce ka tawo cikin masallaci da nutsuwa da takatsantsan domin kai ka zo ne za ka tsaya gaban Allah subhanahu muqbilun ila Allah azza ala Allah azza ga ka zaka fuskanci Allah subhanahu yanzu misali a ce mai girma gwamna yana son ganin ka an aika maka ko sai a kashi kofi ko wani abuje da Allah zaka samu abin da kake bukata ka banka da abin kashi ga abuje akwai nutsuwa gwamna an yi dauke ga wani shari'a ne ya baka da abin to kuma duk ina ma ma wani ofishin gwamna ina ma ofishin shugaban kasa za ka haɗa da masallaci wanda aka ce shi kuma mai sallah iya ganawa da Allah ne al-musalli na jira in ka taho masallaci to da Allah za ka gane wa yake magana da kuma ana magana da to Allah shi ya fi cancanta ka girmama shi ya fi cancanta ka nuna masa nutsuwa shi ya fi cancanta ka taho gunsa cikin nutsuwa da kwacin kuma daɗin da dawa mazan ka ya baka wani abu masar ya yi wata wani kama duk da haka gashi abubuwan ba sa yi maliki cewa li'annaka muqbilun ala Allah azza wa jalla wa sakira fil qalb inda ake samun nutsuwa a zuciyar zuciyar ka ta nutsu idan kuma zuciyar ka ta nutsu gangar cikin ka mazin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah iya sallah sai yake wasa da gemu sa iya ta wasa da shi ta wannan bawan Allah da zuciyar ta nufi daga gaji ta zama zai zuwa abin da yasa har daga gaji yake wasa yake waige wake zuciyar ce ba ta nasu ba amma har inda zuciyar ta nufi to ganga jiki zai nufi domin ita zuciyar ta ce shugaba a jiki ita ce shugaba ala inna fi da jisri murga iza salahat salahat jisri kullu wa iza fasadat fasadat jisri kullu ala wahiyar qalbi idan zuciya ta gyara dukkan jiki ya gyara idan ta ɓata dukkan jiki ya ɓata to ita sakina a zuciya ke samun ta a zuciya wika fil hayya ta kaɓaɓa kuma a kama a yanayi ta da kama da nutsuwa daga ganin ka an da reasonable fasa a ga mutum mai nutsuwa mai kyau kar ka taho da bankora da hayaniya ba a so ka taho da ibada da wa yaqulu sallallahu alaihi wasallama Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma adrakatum fasallu idan kun taho masallaci abinda kuka gani abinda kuka riska tare da liman masallaci idan kun zo kun tada liman ka a ta biyu ta uku to in dai kun samu liman to abin da yake cikin ku bishi ku sallata wa ma fata kun fatin abin da liman yayi ba ku nan ya ku ci ku sai ku cika amma bitan wa ma fata kun fa'atimu abin da aka yi ya kuce muku sai ku cika wa atimul hajji wa umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah ciko shine gaban afirkan wannan qadiya ce wanda ana yawan samun matsaloli ta biyu ga malaka wanda yana da kyau idan muna karatu muna fahimtar karatu idan ka fahimci karatu to ka sha maganin tambaya kalmar atim ba ma adana wata kusa abin da kuka riski liman yana yi ku bi shi bi abin da kuma liman yi ba ba idan ya yi sallama su ta yi wuce abin yanzu misali sallace mai raka a hudu ake kamar a sa la'asa ko ishe liman kawo ka same shi ya kammala raka'a ya yi rako'i masu fatiha da sura ba kawo ka same shi zai yarka a biyun ƙarshe wanda babu sama ce kai kuma wannan biyun ka samu tare da shi to wannan biyun su ne farkon ko'in kafin an gani idan liman ya yi sallama idan ka tashi biyun gaba za ka ci masu fatiya masu su ya sammanin ƙwafamin a wanda littafin nake tunanin kore wani shi sai ya ce har in ka samu liman a rakawai biyun da ba a karanta sura kai kuma su ne ka same shi da su har in ka samu kunsa ka karanta sura su domin kai na farko da ka yi daga amma yanzu magana har in liman ya baka dama bayan ka kammala fatiha ka ga akwai kunsa biyu da kuɗi ba ka dama karanta sura domin kai wajibi ne su ne na ɗaya abuwa idan liman ya kammala sallama gaba za ka cikin ne ma idan ka zo sallan magariba ce ka samu liman ya yarka a biyu duka masu kwanciya da sura ya kammala su ka same shi a raka an ƙarshe ta uku an yarka a ɗaya da kai ya yi sallan ita wani ɗan ita ce ita wata umar jinos wanda mutum ne samu raka a ɗaya da liman a sallan magariba ta ko sarka su yarwa zaman farko biyayya ce ga liman ba haƙƙin sa inna ma jikin da limamu liyu tambar limamu ya zama dole ka zama a masa biyayya idan ya yi sallama raka a ɗaya gare ka idan ka tashi ka ƙaro ɗaya haƙƙi ne ka zauna domin ka yi biyu za ka yi tafiya to wanda za ka ƙaro mai fatiya da sura a bayyana za domin ita ce ta biyu a gobe an bai zuwa ganar ita ce ta biyu kuma ta biyu a magari ba ana bayyana karatun fatiya da sura idan ka zauna ka yi tafiya abin da ya rage ma raka an ƙarshe a magari ba ita kuma ana karatunta a suru ba a bayyana ko babu sura a su an bai zuwa to dukka kwatanta sallah haka ake cikon baya duk da cewa akwai ruwaya bakudu abinda neman ya yi ba kwanan ƙurama amma su mama malaman duka suna cewa al'ikidau su ne al'itimaru al'abaru su ne al'itimaru so ci haka mazan allah ya yi itimam ya yi haka sabai su ne itimam su ne kuma kalmar ƙaba ɗin ma in ka bi ta yadda asalin ta yake ita ma ita ma mata ta nuna wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu illa yau wa bilwali ne isa za ka ce ubangijinka ya ce a rama eh fasar za ta yi amma ubangijinka ya cika hukunci ya ce kar abauta kowa sai shi mahaifa kuma musulman za ka ce ubangijinka ya ce a rama sannan kuma kar abota kowa sai ga kai gwaran cike na fasara ba ta fito ba sau daga malaman luga na larabci sun ce al'iƙida'u shi ne al'itimam kuma ruwayar itimam ɗin ta fi yawa kuma ta fi inganci sau daga wannan shi ne masa'il na tambayoyi wanda da yawa za ka ji wannan tambayoyi kuma wannan shi ne abin da sai da ta ba ruwanka ai liman ya yi fatiya da sura ba na kuma an ce ni ba zan yi sura ba ruwanka ka shirya ta jiri ba ruwanka kawai abinda shari'a ta ce kai shi za ka shi ne ibada a to ai ka tuho ka samu liman a rukuni an ce in ka samu liman mai dauko ba ka samu wani raka ina tsayuwa domin ta da ikama kayi ina karatun fatiha kayi duk ba ka yi ba kuma ka tabbatar ka samu wani raka ko ba haka ba ne wane ne ya ce ka samu wani raka shari'a ta ce ka samu kuma ita shari'a ce ta ce in ka tashi ka cika gaban ba ruwan ka zafin da aka yi ina ba ta gantana wallahu ala maliki cewa wa tuhsab al-quta al-quta hajaruha wa thawbiha kuma idan ka taho masallaci hatta takun da kake yi ana sa tsammanin samun lada a kansa tuhutasab tuhutasab al-kubba ajruha wa thawbiha man qama ramadan imanan wa ihtisab wa ihtisab iya mai kudayin samun lada iya mai tsammanin samun lada to ana tsari in ka taho cikin nutsuwa daga gidanka daga shagonka daga gonanka ka taho da nutsuwa za ka zo masallaci kana karanta wannan azkar ɗin to ana tsara takun da kake ana rubuta malaka kafan dama a rubuta malaka kafan hagu a kan kare mazuni fa innahu lam lam yaqtu khutwa ba wanda zai taku taku zuwa ga masallaci kenan illa rafa'ahu Allah bi hadaja face Allah ya daga darajar su sanadiyar wannan ta wa haqa anhu khati'a kuma Allah ta'ala ya goge masa kusakurin shi hadisi ne cikin littafin bukhari fi kitabi salati babu salati fil masjidi as-suq da kuma muslim kitabul masajid babu fadl salati jama'a summa yadkhulu al-masjida muqaddiman rijlahu al-yumna sannan dillar da yake koya ma idan ka tawo masallaci kana shigowa masallaci ka gabatar da shigar da kafarka ta dama muqaddiman rijlihul yumna ka shigar da sawunka na dama cikin masallaci qa'ilan zaka ce bismillah da sunan Allah wassalamu ala rasulillah aminci ya tabbata ga manzon Allah Allahumma ighfir li dhunubi Allah ka gafarta min zunubaina wabta li abwaab rahmatik kuma Allah ina roƙon ka buɗe mun ƙofofin rahma haka ake so idan za ka zo masallaci ka bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ghafir li dhunubi wabta li abwaab rahmatik wannan za a iya hada cewa ai ka hada ce bibiyan ɗinka ma balan zana wannan kuma ka hada cewa wannan ka hada ce yanzu a ce kowa ya rubuta za kirkirkirkir za ka hada yamma kuma wannan kuma ka sa da cewa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aghfir li dhunubi wa abtali abwaab rahmatik shikenan haddace ta zaka yi gobe sallaci da asuba karanta zaka shigo da azhar haka la'asar haka magriba haka isha'i haka ka shigo da kafar dama haka aka ce fahimtu yawa maliki cewa أعوذ بالله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم wannan ita ma wata ce wasu malaman sun ce ɗaya ne wasu malaman sun ce a kuma wannan ma wata ce daban bayan ka ce wasu salatu wasu salamu ala rasulillah sai ka ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ma'ana ina neman tsarin Allah mai girma da zatinsa mai karamci da mulkinsa da ɗaɗɗan mulki wanda ba shi da ya kare ni ya tsare ni daga shari'a mai jefe wa ya tasawwaku inda sa istibab ana so kai aswaki da za ka san manzon Allah ya ce laula an ashuka ala ummati la amartum bi suwaki inda kulli sana au inda kulli wudu'i ba dan kanna matsawa al'ummata ba da na ba su doka su dinga yin aswaki a kowace sallah ko duk lokacin da za su yi su dinga yin asuwaki haka ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga sai masu neman ladan da wanda suke ganin falalaci yin haka yin suka dauka suna yi su yi asuwaki idan za su yi Allah ko kuma wani bayan ya yi Allah zai ce masallaci yi asuwaki kafin ya tada ikama domin ka tsaftace bakin za ka gana da Allah shine wani daga cikin magabata yake cewa duk wanda zai karatun alkur'ani to yi kokarin tsabtace bakinsa daga ƙarya da munafinci da gulma da kuma abin da zai kawo wata iska marar da tana fita daga bakin shi tsabtar shi siyar wa ma'ana wuya bakin makarantun ƙur'ani ya zamto ba ƙarya ba munafirci ba gulma babu datti ka tsabtace bakin ka hissan wa ma'ana wuya ya ce domin saƙon Allah ne zai fito daga bakin ka an bai tsoron idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin saƙon Allah ne yake fita daga bakin ka ar-rahman ar-rahim haka duk ayar da za ka karanta ta ƙur'ani saƙon Allah ne zai fito daga bakinka ya sake ce ku tsaftace bakunan daga datti da kuma abin da ya shafi ƙarya da munafurci da abin da ya kamar maliki cewa ana so ka yi aswaki yayin da za ka yi sallah wa ya saka milu da ƙibla da jami'i badne kuma ana so ya fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa gaba da bi kushu'in wa huduri kalbi da nutsuwa ta zuciya da kuma halartowa ka halartar sallah kake kuma zuciyarka ta nutsu wa itika da an Allah ta'ala yunajihi fi salati kuma ka kudiri a ranka kana ganawa ne da Allah a cikin sallah duka wannan adabu ne bana tabuwa masallaci adabu al-khuruj ila masjid ladabin tabuwa masallaci tun daga kai tsarki na hadasi karami da hadasi babba sannan ka tafi masallaci cikin nutsuwa karka yi gaggawa ana zaton duk takun da kai akwai lada akwai kankarar sulubi ka shigo masallaci da kafan dama ka yi salati ga mazan Allah ka yi addu'a ka yi aswaki ka fuskantar da alƙibla jikinka da zuciyarka ka ƙudire kana ganawa da Allah duka wannan abin da ake bukata mai sallah yake tanaji ne wannan kafin ma ka fara ibada sallah gaba ta gaba ta kabiratul ihram daga nan sai kabaran haram ta kabiratul maza al ihram kabaran haram wayanni wa yukabbir kun ga aiki biyu ne anniya mahallu alqalb at-takbir kuma amalu bil jasad niyya zuciya ne kuma kabbara aiki ne jikinka zai motsa niyya zuciya kuma kabbara hannu ya motsa shine wayanni wayanwi wa yukabbir fa yaqulu Allahu akbar bayan ka niyyaci sallar da zaka yi cikin zuciyarka ba tare da kafirta ba sannan kuma za ka buɗe bakinka ce allahu akbar allah mafi girma inda akbar ya cikin ismu tafzil akbar ya fi kabiru akbar mafi girma ke akbar min kulli shay allah shi ne mafi girma akan komai dukkan abin da ba allah ba to a ƙasa da allah babu wani abu a sama da allah an gane ku shine wasu ya kursi samawati wal ardu wal aliyul azim Allah shine madaukaki al azim ko mai girma duk abin da ka sani shine ma'aikin Allah ke cewa daga al'arshi zuwa ƙasa duk suna ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu babu wani abu wanda za a ce shine aburbishin Allah babu an fahimci wannan shine malaci akbaru min kulli shay'in azamatan wa kibriya Allah shi ne mafi girma kuma Allah shi ne mafi ji da kai jalla wa'ala mai girma da buwaya la ahadun akbar min Allah babu ɗaya da za a kwatanta girmansa da Allah babu shi ta'ala Allah madaukakin sarki asmatan wa kibriya girma ya tabbata ga Allah barin kasa ta tabbata ga Allah fa huwa akbar min kulli shay kuma Allah shi ne mafi girma akan to idan ka ce Allahu akbar abin da za ka da rake ba wani abu da zai zo gaban ka kalle shi babu bai isa ba babu wani abu da kunnen ka zai kama shi ka tsaya ka ji shi bai isa ba domin kana gaban wanda yake kowa da kowa amma yanzu haka muke sai ka jona iya ba da labari bayan sallah ai na ji maganarsa a waje na ji abin da yake cewa kuma iya cikin masallaci ka mai da Allah aka baro ne ba ka mai da shi aka baro ba in dai akbar ne to ba abin da za ka ji ba abin da za gani illa sallar kawai shi ya sa ka ce mata kabirul ihram idan ka fara to an haramta ma duk abin da zai kama matsala game da sallah an haramta ma shi sai kuma ka sallame sannan ka ci gaba da abubuwan ka wanda halal ne kansu amma wani iya sallah sai ga iya nema yi magana wani iya sallah iya ishara wani iya sallah iya abubuwa da yawa sallar an mai da ita wasa ba a ba ta girmanta da shirya ta bata to mu sani cewa Allah shine sama da komai gaba da komai an ce akwai ɗaya daga cikin magabata iya da wani ciwo a jikinsa da ciwon an ce yanke shi za a yi a lokacin kuma kimiyya ba ta bayyana ba na a yi allura wani a kashe shi ko a je a san abin da za a masa a rage raɗaɗin zafi haka kawai ake ake abinci da ƙarfi manuwal ake yi za a ko a tafasa mai a soya ma kafa ko haka dai irin abubuwa ne na gargajiya to sai aka tambaye matarsa wannan abin zai iya shiga jikinsa dole sai an yanke shi a wani lokaci wane yi nutsuwa aka tambaye matarsa sai ta ce ita mai gidanta dai ba lokacin da ya fi nutsuwa a rayuwarsa ba ta iya sallah inda ya kabbara sallah to wallahi ba abin da yake ji ba abin da yake gani duk abin da za a sai gani kuma bayan sallama na ba ta labari haka sabo aka ciko shi kenan yan uwansa da sauran masu aiki suka shirya su to idan ya kabbara sallah za a zo kawai a sa abu mai kai a yankin da wani kamar dan yatsa ne ko wani abu dan ciwo ya fito a jikin dan yatsa sa kafa wallahi ake faɗa da ake kabbar sallah iya sallar dare da aka zo da wuka ne kai iya sai iya sallar aka sa wukar aka yanke wannan ɗan yana mai ciwo amma ce ko mutsabe ko mutsabe ya ci gaba da karatunsa kuma ya ci gaba da ibada sallarsa sai da ya kammala sallar ma ya kuma yake ganin jini a jikinsa ya ci mai ga abin da ya domin zuciyar ta tare a wajen Allah subhanahu amma yanzu ba zuciyarka tana waje ko tana kasuwa ko tana gona haka ne ko tana shago yasa duk abin da za a yi zuciyar ce bata nutsu ba yasa a karanta shafi guda a masallaci ga jana guda guda ai limamin nan ya fi tsawai ta karatu ya fi tsawai ta karatu kaza kaza kaza zuciyar ce ba ta shirya zama ta yi sallar bai harkokin waje ne a gaban ta kawai yasa yasa ɗan lokaci ƙanƙani za ga an takura ma an takura ma an takura amma har inda zuciyar ta yarda sallar za ta yi kuma a gaban allah take a tsaye kuma allah shi ne gaba da kowai da kowa to babu yadda za ka ta kusa a sallar ba ka kusa ba gana kake da allah gana kake da allah subhanahu so ta kama gane matsayin sallar a zuci ake sa yi sake maganar kushu'i kushu'i kushu'i kad ablaha al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ake maganar kushu'i kushu'i malaka cewa Allah shi ne mafi girma ga malakumu wanda ba wani abin da za ka duba ko ka gani ko ka ji matakar ta kabar sallah wa subhanallahi alazim wallahi malai ce sarki ya tabbata ga Allah mai girma ma a'azamu hikmatillah mafi girma cikin hikimar Allah iktara iktayara takbira sai Allah ta'ala ya zabi kabbara kuna a wannan mawdu'i lokacin da za a buɗe sallah sai zaɓa a yi kabbar ala tasbih ne shi a yi tasbihi ba an zo za a fara sallah sai ce a ce allahu akbar bai ce a ce subhanallah li'annar takabira ya dillu ala ulu sha'an domin ita kabbar tana nuna girman al'amari ulu sha'an wartifa da ɗaukakuwa da daraja yi sa shari'a ta ce in kana tafiya ko a ƙafa ne ko a mota kake hawa tudu tudu tudu to kana cewa Allahu akbar Allahu akbar ma'ana Allah shine akbaru min kulli shay idan kuma kana gangara kana ta subhanallah subhanallah subhanallah ko a mota ko a kafa ko a doki ko a jaki haka shari'a ta cike to idan ka ce Allahu akbar kana nuna cewa al'amarin Allah daukaka sa ta fuci komai shine ala ulu sha'nu lil sai Allah ya zabi takabbara anan inda ibtida'i salati lokacin da za a bude sallah munasibun tamma wannan akwai munasaba cikakkiya li hadhihi hikima game da wannan hikima wala budda min at-takbirati al-ula ita sallah wajibi ne wajibi ne wajibi ne sai an mutakabbara ine wala budda ba maka sai an mutakabbara takbiratul ihram wa hiya takbiratul ihram ita ce kabbaran haram allati la tanqilu salati bidunha wanda sallah ba kulla ta ba ma idan ba a yi kabarin haram ba amma fara ta sallah mabudinta shine kabarin haram yawa shi ne latin aqidu ba amma kulla sallar ba biduniha idan ba a yi kabarin haram wa sumiyat bi zalika an ce mata takbiratul ihram li anna al insana idza kabbara domin shi dan adam idan yace yayi kabbara da kalati harimi sala ya shiga cikin duk abin da sallah ta haramta kamar me kamar magana idan kana sallah ba za ka yi magana amma kuma akwai magana ta halatta kai malamai sun ci akwai ba za ka ci abinci ba idan kana sallah ba za ka ci abinci ba an fahimci wannan ba za ka saurari wani abu duk wannan abin haramun ne kai a sallah magana da malamai suka ce ta halatta a yi a sallah shi ne magana da za ta kawo gyara a sallah idan ba a yi magana ba ta sallah za ta iya ɓaci amma yin magana zai kawo gyaran sallar ya halatta a yi misali ne mana yayyar kanuwa sai aka ce mai subhanallah to sai ya tsaya yarsa mai yi musamman kun gane yanzu da ake karɓar kwalaken na ana shan duka ya yi liman a ce mai subhanallah amma ya kasa gane mai yi na rafkarwa to idan an gani man zai shiga wani abin da ba wani abu ba zai ci to alga ta mala abu kaza kai ba shikenan ya halatta ya samu wani mai zakin murya ya ce akaram kaza ba kaza ba kai zaman tahiya ba to kaga ya ji abin da yake har ilimin ya rikice ya kasa gane me ya faru amma ya tasbihi bai gane ba zai sake fada cikin wani kuskura to sai a sanar da shi abu kaza ne ba ya halatta an gane da kyau ko kuma tafiya ta kai ka wani gari sai kuma kasar kake a matsayinka na matafi to sai ka fahimci mutanen da ka jigo su ba su ma fahimci mai kasar ba har idan ka yi sallama sallama za su ba abin da misu kai liman ne suna bin ka kawo ka ce assalamu alaikum su ma sallama za su wani kuma zai cika ba idan ka tabbatar akwai matsala na rahin fahimtar me ake nufi da kasar ya halatta idan kai ta iya kafin kai sallama sai ka ce ni ba matafi ne a haƙƙi na raka a biyu zai ku taso ka cika tauku na yi sallama sai ka faɗa musu wannan da yaren da suke ji sai ka ce assalamu alaikum amma idan ka yi sallama sau kai kuma shi na magana ta gane an fahimci wannan saboda ka duk abin da duk abin da zai kawo matsala game da sallah ko gyara a sallah don an yi magana ba matsala magana da take rusa sallah magana da ba ta da alaka da sallah ba ta da alaka ba ta da alaka ta kusa kuma ta nesa da sallah aka yi ta to tana kawo matsala game da sallah akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana yayi sallar raka'a biyu sai yi sallama kuma sallar bai raka'a hudu sai koma gefe zauna to su sabai suna jin nauyi akan su zo su yi wa manzon Allah magana sun zata ko an soke ta kuma raka a biyu ne inda za a yi a lokacin akwai nasu da masu rai to haka dai abun ya dan zauna a zuka ta mutane sai akwai wani ana ce masa zune dai sai je sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallah a rage wani ita ne ko mu kai mantuwa sai ce ba daya ba a rage sallah ba ko ban yi mantuwa sai can sai ga sai na Abubakar da Umar sai ma'aikin Allah ke tambaye su abinda zai je ne fara gaskiya ne iska ce gaskiya ne ya rasu raka biyu aka yi aka yi sallah sai manzo Allah ya taso daga inda yake ya zo ya shiga gaba aka sake raka biyu aka yi tahiyya aka yi sallah sannan su jira ba kaga ayi mun gani wani amma bai ruhu sallah domin duk magana tana da alaka da sallah malamai suna cewa manzo Allah ya ce ban manta ba ko ba a rage ba to me yake nufi da wannan magana sai malamai suke cewa manzan Allah ya yi abin ne domin ya zama koyarwa domin in abin ya faru gare ku gari za ku gyara magana shi ne magana abin da suka faɗa ke ba a rage sallah ba manta ne ba an yi abin domin ya zama darasi idan ya same ku to ga hanyar za ku ku gyara an fahimci nan wannan shi ne amma da yake cewa ولا بد من التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها وسميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حرم الصلاة كما يدخل المحرم بحج أو عمرة كما يند أقيم معذورات الحج محظورات الحج آه الحج أشهر معلومة ومن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج أقيم محظورات الحج ديوا بذاك يا أوريبا ba za ka ɗaura wani aure ba an gane ba za ka farauci wani abu ba ba za ka yi as ba za ka cire gashin kanka ko yankan farce ba ba za ka sa kaya ɗin kafu ba ko da ka je aikin hajji da iyalinka da ita kuka je ba za ku kusance ta ba duk iya cikin mahazuratul hajji kaga duk waɗannan abubuwan halal ne a wanda ba aikin hajji yake yi amma an kai niyyar aikin hajji ko umara a asna a wannan lokacin aikin to waɗannan abubuwan haramun ne to shine lokacin da kake cikin sallah akwai abubuwan da halal ne a wajen sallah amma haramta musu shine ma'anar takbiratul ihram fi harimin nuski ya shiga cikin abin da aikin haji ya haramta ولهذا إذا قال الله أكبر سبحانك إذا كتي الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي an haramta ma duk abin da ya zama haramun akan mai sallah an haramta ma duk abin da ya zama haramun akan mai sallah wa dalilu zalika hadisul musii' fi salatihi malice dalili game da wannan magana ta sa hadisin wannan bawan Allah da yake muna da sallar sa rawal bukhari an abi huraira radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala al masjida abu huraira yace kini abdurrahman bin sakar ad-dausi Allah ta'ala ya kara masa yarda ya ce mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kalal masjida ya shiga cikin masallaci fa da kalara jirun sai wani mutum ya shiga ƙunga hikima da kuma mutuntawa da martabawa irin ta sami ku duba na ba ku assignment dukkan wani hadisi da ya zo a kan wani abu da wani sahabi ya yi wanda abin zai iya zubar masa da darajarsa da ba kuwa sunansa kun ga hadisi musu salatu ba a ambaci sunansa ba sai kayi zurfi sai ka je littafin da suke sharhin hadisi takarijil hadis kayi zurfi kayi hankali amma dan firamare sakandare wa zai faɗa mai sunan ka je ka dinga zaki sa hasa an faɗa abin ne amma sai ka nuna sai ya faɗa masu sunansa kana da hankali abin ci magana ga mutumin da zai fitsari a masallaci ba na a arabiyu hidaya fitil masjid a arabiyu na fice wani balaraban kawai ya zai fitsari a masallaci ya faɗi sunansa ba faɗi sunan shi ba domin musulunci iya kiyaye muruwar ɗan adam duk inda mutunci ka zai zama musulunci iya kare man satara musulman satara allahu fi duniya wa ake to amma yanzu bibiyar al'aurar ɗan uwa ake me kai na kuskure da kai na sami wata a dinga ya ai yayi kaza ai shi ne ci kaza ai shi ne ci kaza ta ina mu'amala za ta zo ta ina mu'amala za ta zo ku duba ba manzon Allah ya ce Abu Huraira ya ce da kala rajulun saka wani sunan da ba a bayyana kowa ba sai wani mutum ya shiga masallaci sa manzon Allah ya sa an bin ci wannan fa salla summa jaa bayan manzon Allah ya kammala sallaci mutum ya zo daga baya bayan an yi sallama da ya zo sai koma gefe yi sallarsa da ya sallarsa manzala iya kallon shi fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kammala sallar sai zo yawa manzan Allah sallama ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum ya rasulullah faraddahu nabi sallallahu alaihi wasallam assalam sai manzan Allah ya ce wa alaikum assalam fa qala sai manzan Allah ya ce irji fa salli fa innaka al-muslim ka koma ka sake sallaka domin sallaka da kai bata yi ba haka manzan Allah ya ce yanzu ina masu zagin sabai suna jin sunan wannan aiki aga sabon ma ba su yi sallah ba ai sau uku iya sallah a gaban manzan Allah aka ce bai iya sallah ba a ga wani sai zamto an kaskanta darajarsa akwai shi ma wani hadisi da manzan Allah wani sahabi kai da manzan Allah ya koya mai fatiha bai iya ba ya kokarin koya mai fatiha a sallah bai iya ba sai manzan Allah ya koya mai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar idan yazo sallah ya karanta wannan shi ba babu da sunansa ba amma fitar nan wanda duk ana koya mana ladabi da mutunta juna da mutunta juna da karrama yan uwa haka ake idan ka fahimci mutum bai fahimci abu ba yayi abu da kuskure to ko public abu da zaka yi masa kai wani kaza kaza ba sai ka ja shi gefe kai da shi wani a ina ganin ba abu kaza na ko manta kai ne ko kuma a ya fahimtar abin ya gire sai kai wannan sai ya fahimci ka kuma sai ya kaunace ka a zuciyarsa sai ya ɗauka kai masoyinsa amma ka zo cikin mutane kai disgrace ɗinsa kai wanda ka ai ba haka ake ba jahilin banza jahilin wani to ta zai saurare ka shi ma zuciya za ta taso ai akwai imam muhammad dan hanbal da shi da abdullahi bin mubarak wata rana sai ga wani dattijo iya alwala amma bai iya alwala suka rasa ya za su gyara masa su biyu suna matasa a lokacin da suka ce to shikenan mu je gabansa ni na yi alwala na ce ka ce ban iya ba kai ka yi alwala na ce kai ma baka iya ba sai mu ce to baba gyara mana ne ne da shi haka suka yi amma kai ba a nan tsawon mai yau kawai lalata da shi haka zaka suka ce gabansa suka ce alga ta malam mun zo to me kuka zo ai musu muke ne da dan uwa na ce musu mi alwala ce yayi alwala imamu ahmad dan hanbali yayi alwala yanda ake sai abdullahi dan marai ce ba daidai ba sai ce kai ita ka da gani yi ma sai yi kai ma ba ta yi daidai ba sai ya ce to baba gyara ma sai ce Allah dukkan fi ne ya lulama dukkan fi ne yawa kaga sun yi abu da hikima kuma ya gani haka ake udu ila sabila rabbika bil hikima bil hikima Allah ya ce amma yanzu a zage zage a wa'azi habaici kaji amin barin tuba ana habaici dan Allah wani wani irin cin amana da dini min bari kana magajin manzon Allah eh waye a gaban ka ko ka dinga zuga wani dole sai ka ke ka kurdo sunansa ka sa a cikin nasi don uban gidanka ne ko don kana neman kamun kafa ko su wannan cin amanar addini ne wallahi cin amana ne matsayinka abinda kake karanta duk ya shallake wannan baya fitar da shi to mu zan tsarin addini sai mu kira addini a fahimce shi a yadda ya kamata a fahimce shi malike cewa a manzon Allah ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli fa salla sai koma ya sake sallah sun maja'a sai dawo karo na biyu sallama alin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wa manzon Allah sallam fa qala sai manzon Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba amma in tana talasan yadda suke sa uku da sa uku haka da gidan manzon Allah fa qala sai shi wannan mutum ya ce wallazi ba'asaka bil haqq ina rantsuwa ga wanda ya turo ka da gaskiya wallazi ba'asaka bil haqq ina rantsuwa ga Allah ke domin shi ne turo ka da gaskiya amma uku sinu zaira wallahi manzan Allah ban iya wata sallah idan ba wani ban iya wata idan ba wani ni ita na iya kuma iya ilimi na kiran ya rasu fa'allim ne da shi manzan Allah koya min ya zan koya ne ƙala sai manzan Allah ya ce da shi iza kumta ila salati idan ka tashi za ka yi sallah fakabbir ka yi kabbar sun makara amma ta yi tsara ma'aka min al'ur'an sannan ka karanta abin da ya sauwa a gari ka na al'ur'ani sun marka hatta ta dama ina rafi'a sannan ka yi rukui hikawar nisu a cikin rukui sun marfa hatta ta ata lila ƙa'ima sannan ka ɗago da rukui sai ka daidaito a tsaye sun masu jud hatta ta dama ina sajida sannan ka tafi sujada sai kawar nisu a cikin sujada sun marfa hatta ta dama ina jalis sannan ka ɗago daga sujada sai kawar nisu kana zaune sun masjud a saniya ke sannan ka yi sujada na biyu hatta ta dama inda sajida sai kawo nutsu a cikin sujadan ka sun mafa alzalika fi salika kulliya sannan ka aikata irin wannan asallar ka gaba daya an baka sinful na raka da yake inda ma'aikin Allah ya koyar to haka za ka yi dukkan rako'in ka sallah an gane to me muka fahimta a wannan hadisi shi wancan yayi sallah kuma ya zo manzo Allah ya ce ya koma bai sake sallah yayi kabba yayi karatu yayi ruku'i ya dago daga ruku'i yayi zaman tahiyya yayi sujada yayi wa yayi wa yayi to me matsalar da ma'aikin Allah yake mai da shi har sau uku ya koma ya sake sallah sallah sa bata yi ba me matsalar matsalar shine rashin nutsuwa an gane amma wai ba biyi kafara bane ba biyi karatu ba ba biyi ruku'i ba ba biyi sujjada duk yayi mai matsalar da ma'aikin Allah ya gano baya yi da nutsuwa idan yayi ruku'i baya nutsuwa a ruku'i idan ya dauko baya nutsuwa idan ya tafi sujjada baya nutsuwa baya samun damar karanta wannan tasbihan da aka koyar a cikin sujjada da ruku'i baya kun ga ashe barin su din barin tasbihin yasa imamu wannan malam Usaimi ne ce duk mutumin da ya bar tasbihi bai yi na rukuni ko sujada ba sai sujada ba ne sai sujada ya kai domin tasbihi iya zama abin da manzon Allah ya ce wancan bawan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai kuma ka ce ba ka yi tasbihi ba ka ce ba za ka yi ba za ka yi sujudu sahwi ba to mai matsayi mai bambancin sallar da wajen ba wani bambanci sau da kama in an karanta hadisin tsaya mu fahimce shi da kyau maɗautu rusun mustapha da minal hadis kaga wannan abin da za mu fahimta shine duk wata gaba da ake nutsuwa a karanta ruku'i a karanta tasbihi kai ruku'i ko ɗaguwa daga ruku'i ko sujada ko ɗaguwa daga sujada to alayhi samu wannan magana ko manzon Allah ya kwadde mutum sallarsa domin bai samu wannan nutsuwar ba sannan manzon Allah ya koya masa hatta ta dama inna hatta ta dama inna hatta ta dama inna wannan shine koyarwa in ka yi kaza sai kawo nufi ba in ka zo gaba kaza sai kawo nufi ba haka ce masa shi ne magana kaga duk wanda baya nutsuwa cikin sallarsa shi ma a cikin sallarsa ba ta ba kenan da ko manzon Allah zai gani da idan zima ya ce ya koma ya sake sallar sallar sa ba akwai wani wanda manzon Allah ya gani shi ma iya sallar nan gub gub gub gub haka sai ce lau mitti ala haza la mitti ala ghairi libida wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar da ka mutu a wani addinin musulunci ba musulmi bane ta zaura ka yan uwa mu gane sallah ba a bar wasa ba mu gyara amfanin karatu aiki da shi mal ilmu illa al bihi kaji an karanta ma tun shigowa masallaci tun tahowa daga gida tun tasbihan da ake tun shiga masallaci tun nutsuwa da sauransu to duk ana so ka dabbaka wannan a rayuwarka wannan shine amfanin karatu Allah ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan abin da muke roƙo abun Allah ɗin Allah ta'ala ka ba mu alkhairinsa ka raba mu da sharrinsa dukkan abin da ya doso mana na shari muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya mana katanga ƙarfin tsakanin mu da shi marasa lafiyar mu a gida ko asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ka yi gacin al'amarin mu ya Allah taimake mu samu lafiya mu kuma da lafiya mahaifanmu Allah ya jikonsu Allah ya gafata musu da mu da yaranmu Allah ya shirya da mu tafar kuma da shi dukkan mai bukata abun Allah muna rubun Allah ta Allah ya biya mana bukatun mu dukkan kuma ba su neman tsari da wani abu abun Allah Allah ta Allah ya tsare mu ya samu yi lafiya mu yi kama da ko tambaya ko masu tambayoyi ko hakuri masu ɗaukar karatu sun ce sai rana ita to akwai wata bayar Allah tana cikin yan midiya masu kokarin yada karatu ta wayoyi ba ta da lafiya suna bukatar musata addu'a Allah ya ba ta lafiya hakimi ba ta lafiya to hakimi ya kuta akwai dattijo mu hakimi wanda muna tare da shi a kullum to shi ma labari ya same ba shi da lafiya muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ita ma wacce mata Allah ya ba ta lafiya Allah ta'ala ya saka fara su ke dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai mahaifinmu baban Alhaji Abubakar da muke zuwa da shi shi ma iya fama da jinya muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sanya kafara yake yi muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki mu ya agaza a muna yawa kwamitin mu na media addu'a Allah ta'ala ya karfi shi kwamitin kwarai da gaske iya dan buƙatar tallafin kayan aiki a gudun uwa to amma dai insha Allah akwai masu niyyar haka sun yi alƙawarin taimaka kwamitin domin ɗaukar nauyin yaɗa wannan karatu ta kasu je inda ba a zato kuma duwa yaɗa alkhairi ne dukkan wanda yake da iko personally zai taimaki kwamitin media ko da data ko da wani abu makamancin wani ta kofa abu da take ko ya same mu ko ya samu ɗaya daga cikin su 'yan media ga suna abin da Allah ya kore ba zai iya taimakon su domin ya shiga cikin masu kokarin yaɗa da'awa a cikin abin da ya shafi damar da Allah ya bashi Allah ta'ala ya taimake Allah wasu ne ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi